بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke yi a cikin suratul hashir muna bayani game da asma'ullahi husna sunayen Allah mafiya kyau jiya mun yi darasi game da sunan Allah al-mu'min al-mu'min al-mu'min معناه المصدق الإيمان معناه التصديق آمن بمعنى صدق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين الله شيني المؤمن الله شيني مي قسكتاوى kafin kowa ya gaskata Allah Allah ne kafin kowa ya gaskata cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah ya fara gaskata kansa da kansa yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah yace Allah ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai shi kafin kowa ya shaida cancantar Allah da a kaɗaita shi da bauta Allah ya fara shaida makansa da kansa cewa shi ne ya cancanta a bauta mari shi kaɗai ba abokin tarayya al-mu'min kenan al-mu'min ya gaskata manzanninsa duk manzon da Allah ya aiko duniya kafin a samu mai imani da zai gaskata manzon Allah ke fara gaskata manzon Allah ya ce ni na aiko shi manzona ne wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat duk abin da Allah ya shar'anta mana a shari'a kafin a samu wani da ya gaskata shari'ar Allah ke fara gaskata shari'arsa da kansa jama'a mun fahimta shine ma'anar al-mu'min mai gaskatawa Allah ya mana alƙawurra da yawa waɗannan alƙawurra dukansu Allah ya gaskata su yace ya yi alƙawari idan muka yi imani muka yi nagartaccen aiki zai jiyar da mu daɗi a rayuwar duniya man amila salihan min sai ka karanta baran ma man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin alkhairi nagartaccen aiki min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kuma yayi aikin yana mai imani da Allah Allah ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi zan rayar da shi a duniya rayuwa mai daɗi wala najziyannakum ajrakum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan in ya isa lahira Allah ya ce zan saka musu da mafi sakamakon abin da suka aikata to tunda Allah al-mu'minu ne wannan alkawari idan mun yi imani mun yi aikin kwarai zai cika ko ba zai cika ba zai cika وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الله يسي الله يا يا القوري لفظ وعد وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله يسي يا يا القوري ما ودان da suka yi imani daga cikinku suka yi nagartaccen aiki la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai kalifantar da su a bayan ƙasa kamar ta kalafan ladina min qablihim kamar yadda ya kalifantar da waɗanda suka gabata ba mun yi bayani akan su ba wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum sannan zai zaunar da addinin da ya yarda su rike a matsayin addini addinin musulunci zai bashi tamkini a bayan ƙasa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sannan zai canza musu tsoro da aminci abin da yake so a kiyaye ya abuduna ni la yushriku bi shay'a in mun cika zai cika tun da shi almu'min ne shi yasa bayan an gama hisabi duka yan aljanna an kai su aljanna sai ga yan aljanna suna tabbatarwa da abin da Allah ya faɗa a duniya alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu ya cika ko bai cika ba ya cika almu'min sai muka ce to ta bangaren mu domin kowane suna daga cikin sunayen Allah da sifofin da suke cikin wannan sunan to akwai aikin da kai kuma mai imani aka baka ta bangaren wannan sunan yadda muka ce ar-rahman Allah ke mu'amalantan bayi da rahama to abinda ake bukata kai ma jin kai yayi naso daga gunka akan yan uwanka da kuke rayuwa da su to kai ma abinda ake bukata ka gaskata Allah ka gaskata manzannin Allah ka gaskata littattafai da Allah ya saukar ka gaskata ranar alkiyama in Allah ya maka alkawari ka gaskata alkawarin cewa gaskiya ne ba ya ce mana man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim ba Allah ya ce waye zai ranta ma Allah rance na dukiya yayi infaki Allah ya ce zan ninninka mishi ninkin baninki to kai ma ka zama mumini ka gaskata Allah zai ninka ne ba ya ce in tansurullaha yansurkum ba to ka gaskata Allah muka yi bayani akan imani al-iman ma'ana al-iman at-tasdiq at-tasdiq ma'a ta'a imani shine ka gaskata abinda aka gaya maka tare da biyayya ma abin da aka gaya maka wannan shine imani in an ce zauna sai ka ce naji baka zauna ba ka yadda very good idan aka ce zauna sai ka ji sai ka zauna to wannan shine ka gaskata muka ba da misali jiya inda zan kalle ka yanzu haka Allah ya sauwake sai na ce maka wane ga kunama a kafadanka yunkurin da zaka yi shi zai nuna ka gaskata abin da na faɗa ko baka gaskata ba idan ka yi tsalle ka yadda ko baka yadda ba to wannan yunkurin shi ke nuna abin da aka gaya maka ka ji ko baka ji ba amma in na ce ma ga kunama a gefenka sai ka ce to na gode sai ka share ka yadda saboda haka imani bai taba zuwa babu aiki ba ka san wani in bai tsoron Allah in ka mai nasiha ce ai imani a nan yake duk alqur'ani ba inda zaka je imani face da aiki amanu wa amilus salihati shi yasa malaman musulunci da suka zo ta'arifin imani me imani suka ce qaulun bil lisan wa i'tiqadun في القلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيماني shine ka faɗa da bakinka ka furta kalmar shahada ka yarda da abin da Allah ya rubuta a kanka na biyu ka ƙudurce abin a zuciyanka na uku wannan abin da ka ƙudurcen ya shiga aikinka suka ce wannan shine imani ba in ka ce nayi shine kayi ba jama'a mun fahimta idan aka ce bari sai ka bari to shine ka yarda amma ya ka ce bari ka ce naji baka bari ba ka yarda Allah ya samu dace to yau za mu shiga al-muhaimin aran sai karanta mana bismillahir rahmanir rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله يتي هو الله شيني الله الذي لا إله إلا هو ودبا وني أبن بوتا دقسكيا سيشي الملك الله شيني ميملكي alƙudusu Allah shi ne tsarkakeke assalamu Allah shi ne tsantsan aminci mai aminci amintacce almu'minu Allah shi ne mai gaskatawa almuhaiminu almuhaiminu bi ma'ana arraqibu shadidur raqaba mai kula da al'amarin dukkan halittu baki daya mai kiyaye dukkan halittu baki daya almuhaiminu bi ma'ana arrakibu almuhaiminu bi ma'ana almusaitiru ala kulli man siwahu wadda shi yake da iko akan wadda dukkan halittu baki daya jama'a mun fahimta shine ma'anar almuhaimin kula da duk abin da ke gudana kiyaye dukkan halittu baki daya bayan an kiyaye su kuma ya zan ba su fita a ƙarƙashin kulansa ba Allahu akbar mun fahimci almuhaimin almuhaimin bi ma'ana arraki wadda shine yake kula da al'amarin bayi dukansu almuhaimin kuma shine almusaitir ala ibadi sannan shine mai iko mai fawa wadda ya yi mamaya akan bayan shi ke kulawa da ku kuma ba wadda ya isa ya fita a ƙarƙashin kulawansa ya je ƙarƙashin kulawan wani jama'a mun fahimta shi ya sa mana mutum sai ya haifi ɗansa yana son ɗansa yana ƙaunar ɗansa yakan fita don nemo abin da 'ya'yansa za su yi rayuwa da shi ka duba kula irin na uwa da yadda take ba da kula ma ɗanta da yadda take son 'ya'yanta amma duk da haka baban ahmad wata ran sai a ce yaro ya bata saboda a cikinsu babu almuhaiminu duk yadda uwa take son ɗanta duk yadda uwa take kula da ɗanta duk yadda uba yake son ɗansa yake ba ɗan kula wata ran sai a ce ya ɓata saboda kullansu a cikinsu ba almuhaiminu jama'a mun fahimta bayi suna bukatan almuhaiminu ko ba su bukatan suna bukatan almuhaiminu almuhaiminu arraqib shadidur raqaba kiyayewa iyakar kiyayewa yanzu lokacin da ɗan ya ɓata ina ya fita a ƙarƙashin kulansu to Allah ba mai fita a ƙarƙashin kulansa yau sai ga ka ga kayan ɗanka da takalmansa a gidanka amma yanzu baka san wa yake ba shi abinci ba yana can inda aka tsince shi to Allah ba mai fita a ƙarƙashin kulansa shine almuhaimin jama'a kun ga kowane sunan Allah nan ai karatu ne babba wannan ke sa a kai yaro makaranta ga malamai a makarantar ga nani nani a makarantar wadda an ɗauke su ne don su kula da waɗannan yaran ga mai gadi a makarantar amma wata ran sai a zo a ce yaro ya bata saboda dukkan makarantar babu almuhaimin ba almuhaimin jama'a muna fahimta idan teku ya tumbatsa ya yi ambaliya sai ka ɗauka idan ya yunkura zai rufe dukkan garuruwan da suke gefensa ba katanga aka mishi ba almuhaiminu ke tsare shi ya mai da shi mun fahimci almuhaimin duk wani mai kula duk yadda kulansa ya kai kula to abin da yake kula da shi din zai iya fita karkashin kulansa idan ka mutu ‘ya'yanka sun bar karkashin kulanka idan ka sake matarka ta fita a karkashin kulanka jama'a mun fahimta to amma mu dukkan mu bayi baki ɗayan mu Allah ke kula da mu kuma wani baya fita ƙarƙashin wannan kulan wani ya je ya kula da shi Allah a Qur'ani yace qul man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman man yaklaukum bil laili wan nahari min rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun Allah ya ce kulka ce musu mai ya kala'ukun billaili wa nahari minar rahman bi ma'ana badalar rahman Allah ya ce ka tambaye su mai ya kala'ukun ai mai ya hafazukum wa ya harusukum minar rahman Allah ya ce wane ne yake kiwo yake kiyaye ku yake tsare ku idan ba Allah ba akwai shi Allah ya ce ka tambaye su man yaklaukum billaili wan nahar wa yake tsare ku yake kiyaye ku a cikin dare da cikin wuni minar rahman ai badalar rahman wadda ba Allah ba Allah ce ku faɗa wani ne jama'a mun fahimta dabbobi da suke jejin yankari da giwaye da zakuna da dukkan dabbobin da suke ciki idan da za su fantsama su fita daga jejin duk garin da suka samu a gaban su da su halaka su haka ne ko ba haka ba wa ya tsare su a cikin wannan jejin ba sa fita almuhaimin almuhaimin shi ya hana su shiga cikin jama'a shi ya hana su fantsama a cikin jama'a almuhaimin Allah ya cancanta mu kaɗaita shi da bauta shi kaɗai idan ka fahimci waye almuhaimin in an tambaye ka me amfanin guru da laya me amfanin sa babu babu sababi ana rike shi ne a matsayin sababi idan shi a shari'u Allah ko manzon Allah suka ce a rike shi a matsayin sababi ne amma kai ba ka iya kirkiran sababi ka ce bari ka jingina a jikinsa jama'a mun fahimta guru baya aiki laya baya aiki mai aiki almuhaiminu shine idan za ka yi tafiya lokacin da ka isa airport da matanka da 'ya'yanka da iyayenka da masoyanka sai su kalle ka sai su ce Allah ya kiyaye don ba wadda isa saukar da jirgin idan ba Allah ba idan za ka shiga mota masoyanka sai su ce Allah ya kiyaye wannan tsarewan wannan kiyayewan aiki ne na Allah shi kaɗansa jama'a mun fahimta shine ma'anan almuhaimin bayan ya kiyaye sannan kuma almusaitiru ala ibadihi sannan shine yake da galaba akan bayin ba kuma wadda ya isa ya fita a ƙarƙashinsa ya shiga ƙarƙashin kulan wani ko kuma a samu wani wadda zai iya baka kula idan ba Allah ba jama'a mun fahimta almuhaimin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fita da sahabbansa ashe kafirai mushrikan makka sun musu kwanton bauna annabi bai sani ba sun yi dako jira kawai suke musulmai su fara sallah domin sun bi su a fake har sai da lokacin sallah yayi suna bayan duwatsu suna jira a kabbarta sallah su musu kifuwa ɗaya kwale Allah sai ya ce a yi salatul kaufi waɗannan suna tsaye da makamai waɗannan suna sallah su ma musulmin ba san me ya faru ba Allah ya ce huwallazi kaffa aydiyahum ankum الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم
wa kana Allah وكان الله بك وكان الله عليما حكيما Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kuru ni'matallahi إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى وعلى الله.
الله فليتوكل المؤمنون Allah sai ya ce wa sahabbai ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallah Al- Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani da Allah ku tuna ni'imomin Allah idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum ku tuna lokacin da kafirai suka yi kwantan bauna suna so su shimfiɗa hannayensu a kanku su murƙushe ku fa kaffa aydiyahum ankum Allah sai ya riƙe hannayensu yace ba za a taɓa ku ba almuhaimin kenan su ba su san an musu kwanton aunan ba Allah yace sai na riƙe hannayensu akwai mai kiyaye mutum ya yi kiwon mutum idan ba Allah ba Allah ku samad almuhaimin ku dubi abinda ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan fir'auna ya samu wani fassara na cewa cikin banu Isra'il za a samu wadda zai yi sanadiyar tafiyar mulkinsa sai ce to a yi ta yanka yara duk wani cikin banu Isra'il in ya haifi da a yanka ɗan ana ta yanka ana ta yanka a wannan rigimar yanke-yanken aka haifi annabi Musa alaihi salatu wassalam a nan aka haifi annabi Harun mahaifiyar annabi Musa tana razane tana rike da jaririnta tana tunanin karfa a ji labari ta haihu a zo a kama mata ɗanta a yanka Allah ta ce wa auhaina ila ummi Musa an arbi'ihi
إلى أم موسى أن أرضعيه Allahu akbar فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa sai muka yi wahayi ta hanyar ilhama wa mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce mata an arbi'ihi ki ci gaba da shayar da ɗanki hankali a kwance Allah ya ce ba ku an arbihi arbi'i fa idza kifti alayhi Allah sai ya ce mata to amma in fargaba da tsoro ya dame ki ba za ki natsu ba fa alkihi fil yammi ki je ki jefa shi a kogi a suratu taha yace faqadhi fihi fi tabuti faqad فألقيه في اليم فليلقه اليم faqadhi fihi fi tabuti
أن اقذفيه أن اقذفيه في التابوت.
فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع الله.
على عيني annikin fihi fi tabuti Allah ce sai muka yi wahayi wa mamar annabi Musa muka ce ki je ki nemi wani akwati ki saka jaririnki a mai shimfiɗi a gyara shi a kwantar da shi a akwati a rufe akwati faqad fihi fil yammi sai ki dauki akwatin sai ki je ki sa shi a cikin kogi falyulqihi al yammu bisahil waye sai ba da wannan shawaran in ba al muhaimin ba babu falyulqihi al-yammu bisahil kogin zai ja akwatin ya kai shi bakin gaba ya akusu aduwulli wa aduwulla wani makiyina makiyin annabi musan zai zo ya ɗauke shi wa alkaitu alaika mahabbatan minni Allah ya ce amma dai na jefa ma kaunata ko makiyinka ya ɗauke ka zai ji yana son ka banda Allah akwai mai iya baka wannan damar babu malam tun rabuwa da Allah ya sa mutane suka shiga wahala mai komi da komai din an bashi an je an jingina ma waɗanda ba su da komai an arzihi Allah ya ce shayar da danki fa idza kifti alayhi in kin ji tsoron wani abu zai same shi fa alqihi fil yammi to je ki fashi a kogi wala takafi wala tazani Allah ce karkira karki ka karki ji tsoro karki bakin ciki wai kin rabu da danki a a danki ya tafi me zai samu danki wala ta kafi wala ta hazani karki ji tsoro karki bakin ciki inna radduhu ilayki Allah ke zan dawo miki da danki wajailuhu minal mursalin kuma zan sashi a cikin manzanni na sai ta dauki danta ta yi shimfiɗi ta sa ta kai ruwa ta sa tana kallo ruwa ya tafi da akwati jama'a mun fahimta bal takafahu alu fir'aun sai jama'ar fir'auna fadawan fir'auna sai suka zo suka tsinci akwati dama an ajiye musu ne li yakuna lahum aduwan wa hazana Allah ce nayi haka ne don in cusa musu bakin ciki in hada su da abokin adawa in ji Allah in fir'auna yace kyas a ce mishi kyas Allah ce ganin na kawo mishi har gida jama'a mun idan ba almuhaiminu ba akwai wadda ita ya tsare wannan dan malam ana tsintan yaro sai aka kai shi wa matar fir'auna tana daga yaro wa kala timra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون ما ترى فرعون تنا جنين يارو سيدتي قرة عين لي ولك tace sanyin idona kwanciyar hankalina natsuwana natsuwanka yalla boy waɗansu malamai suka ce da ta ce mishi ƙurratu ainihin li wa lak ya ce amma laki fana wa amma li fara malam kuna kallon kiyayewan Allah wallahi wallahi in ka sallama wa Allah yadda ka ga yayi haka haka duk makiyinka ba ma wai a tsare ka daga makiyinkan ba sai a hada ka da makiyinkan ya maka hidima kuma baya son ka asa an yanfa'ana la taqtulu tace karka kashe shi asa an yanfa'ana akwai fata wannan yaron zai amfane mu aw nattakhidahu waladan ko ma mu rike shi da wa hum la yashurun Allah ce ba san me aka ba su ba Annabi Musa a gidan ya tashi daga ƙarshe mahaifiyarsa ce ta shayar da shi kuma shayar da shi da ta yi mabiyanta aka yi duka ɗawainiyar annabi Musa fir'auna ne ya ɗauka kuma shi ya zo ya kada gwamnatin fir'auna idan Allah ya tsare ka akwai mai farmaka tsari da kariya idan ba na Allah ba ne tsaron na ɓata lokaci duk abin da aka baka ka yi riko da shi na kariya a matsayin sababi kar ka dogara a jikin wannan sababin mai kare ka shine Allah ka yi riko da sababi dole ne tun da shari'a ce ta ajiye ka kare kanka dole ne tun da shari'a ne ta ajiye amma kar ka ɗauka kariyar kan ita ce kuma za ta iya tsare ka mai tsare ka shine Allah jama'a mun fahimta ba sau ɗaya muka gani ba duk wata ƙasa da ka sani a duniya yana da wahala ka samu wani wajen da yake da tsaro kamar gidan shugaban kasan kasan sau nawa ake shiga gidan shugaban kasa a yi juyin mulki saboda mai karewa shine Allah amin jama'a mun fahimta ka duba kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam da yadda Allah ya bashi kariya ka dubi yadda tun yana karami aka mai ta amma zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi yayi ko bai ba saboda kariyar ta Allah ce yanzu kai da kake da almuhaiminu akwai wani wanda kake ganin kariyarsa ta kai kariyar almuhaiminu wannan fir'aunan lokacin da Allah ya tura annabi Musa ya ce koma Misira ka je kai wa Fir'auna wa'azi shi ai ya san Fir'auna shi ai ya san Fir'auna ya san Fir'auna sarai saboda haka ana ce mishi je wa'azi qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال sai ƙar kala rabbana sai suka ce ya ubangijinmu inna na na kafu muna tsoro ai sun san shi ne ai sun san fir'auna ne inna na na kafu muna tsoro mu biyun nan Allah an ya furuta alaina kar yayi attacking din mu muna shiga muna shiga ba a ma saurare mu ba a kai mana farmaki au an ya tsaga ko ya wuce gona da iri akan mu muna tsoro Allah kala sai ce la ta kafa kar ku ji tsoro inna ni ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ku je ina ji ina gani banda Allah akwai da sai baka wannan kare wannan shine almuhaimin don Allah malam kai yanzu in ka san Allah da wannan suna da waɗannan sifofi wani malami zai baka tsoro wai dan yana roƙon Allah yana roƙon Allah kai da kake da almuhaiminu shi da watakil da aljanu yake aiki kasar rashin mutuncin da aka ma musulunci mafi muni shine har bokaye ma malamai ake ce musu in gaji mutum ya ce yana da wani malami to ka bincika da kyau wani boka ne ba malami ba ne malami kan ai yana koyar da su ahalari da alkur'ani ne kai ka taba ganin shi wannan ya zo ya bude littafi ana koyon karatu eh jama'a mun fahimta almuhaimi ka duba rayuwar annabi yusuf duk yadda kake da makiya a duniya kai baka taba samun yan adawan da annabi yusuf ya samu ba ko ka taba samu yan uwansa yan uwansa wadda suka fi kowa dama akan shi to amma da Allah ya nufi kare shi ya kare shi ko bai kare shi ba al-muhaimin rijiya aka jefa shi rijiya aka jefa shi rijiya mai zurfin gaske don da nassin qur'ani ghayabatul jubbi aka jefa shi Allah sai ya tsare shi aka zo aka finte shi aka fito da shi su a tsammanin su ya mutu ashe Allah zai kai shi wani matsayi ne da su ma zai zo ya rike su da wannan matsayin almuhaimi almusaitir in an ce almuhaimi ma'anarsa arrakib ma'anarsa ashahid الذي لا يكفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الذي يعلم السر وأخفى المسيطر على عباده ودع شيكي دقيقو أكم باي با ودي إسيكي زي ما الله أواري جماعة مو فهمت؟ shi yasa duk iskancin dan iska ko dan wiwi ne baka ga idan yan sa sun kama shi sai ce wayyo Allah saboda duk iskancinsa bai isa ya fita a karkashin a karkashin ikon Allah ba gashi dai ba ruwansa da Allah ya ke bi Allah amma ana tsala mai dorina sai ce wayyo Allah sai yanzu jama'a mun fahimta al-muhaimin to watakil mai tambaya zai yi tambaya ya ce sunan Allah al-muhaimin abinda al-muhaimin ke nufi shine mai kiyayewa mai tsarewa mai kula da bayi mai kada tsautsayi da asara to mai tambaya sai ce idan haka ne yayi mota take faduwa ina al-muhaimin yaya gobara yake tashi wa bayansa ina almuhaiminu yaya jirgin sama ke faduwa ina almuhaiminu jama'a mun fahimta wannan tsari shine muka ambata karkashin arrahma shine muka ambata karkashin assalamu a tsarin Allah da ya tsara mu bayi akwai jarrabawa domin bayyanar da imaninsu da gaskiyarsu a fili jama'a mun fahimta shi yasa malamai suka ce ilmun lahi nau'an ilimin Allah ya kasu kashe biyu akwai ilmun azliyun ilimi na tuntuntuni wadda ya san kowa ya san komai ya san abin da zai faru ya san me ke faruwa ya san abin da ya faru abin da bai faru ba ma ya san inda zai faru yaya zai faru duka Allah na da wannan ilimin amma ba da wannan ilimin yake hukunci ma bayi ba jama'a mun fahimta ba da wannan ilimin yake hukunci ba yana hukunci ne da ilimin abin da ya faru jama'a mun gani idan yanzu a ilimin Allah ya san baɗi za ka samu kuɗi ka gina wani babban masallaci da makaranta ya san haka to amma daga yanzu bai ce mala'iku a fara rubuta maka ba sai ran da ya ga masallacin a ƙasa jama'a mun fahimta to wannan da shi ake hukunci na mai ko lahil azli yan uwa muna fahimta ba da shi Allah ke hukunta bayinsa ba yana hukunta su ne da abinda ya bayyana shi yasa duk inda ka ji a cikin alkur'ani ana cewa waliya alamallahu liya alamallahu hatta na alama mun fahimta ko wannan malamai suna ce mishi ilmu zuhur watan ilimi na bayyanar da abu a fili karara jama'a mun fahimta idan misali Allah ya san wani zai yi kisan kai a lokaci kaza to saninsa da ya yi wanan zai yi kisan kai kafin ya yi kisan kan ai Allah ya sani ko to ba zai ce a ci gaba da rubuta mai zunubi ba so sanin da Allah ya mishi cewa zai yi kisan kai a wani lokaci to sai lokacin da kisan ya afko a ƙasa a wannan lokaci za a fara rubuta zunubi a kansa jama'a mun fahimta ko sai ka ji Allah na cewa fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu
ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wala ya'laman al-kadhibin Allah yace Allah zai san waɗanda suka yi imani na gaskiya da waɗanda suka yi imani na ƙarya to wai Allah ba ya sani bane amma dai akwai jarabawa wannan jarabawa shi zai bayyanar da wannan aiki a bayyane jama'a mun fahimta to idan kaga wani abu ya faru duk da cewa Allah shine al-muhaimin sai kuma mota ta fadi al-muhaimin sai yaro ya fada rijiya almuhaimin sai mota sai hatsari ya faru da mota ko jirgi almuhaimin to wannan kofan ta jarrabawa ita ce take aiki inda za mu ba da misali wanda zai fito mana da abun fili kamar mai gida ne da matansa hudu yana da sto da yake tara abinci da ake ci a gidan amma sai ya ɗauki ki ɗin sto ɗin sai ya rike a hannunsa bai yadda ya shiga hannun wata mata a cikin gidan ba jama'a mun fahimta idan suna bukatan abinci sai ya je da kanshi sai ya bude sto din yana tsaye a ciki sai ya muda musu abincin da za su ci ya ɗibi duk abin da ake bukata ya danka musu sai ya ja kofa sai ya kule ya tafi da ki yanzu wannan mai gidan ta yaya barauniya a cikin matansa za ta bayyana akwai saboda mai satan da mara satan duk ba za a gane ba in an bi wannan tsari idan ana so a gane mabarnaciya daga wadda ba ta barna a ba su ke a hannunsu jama'a mun gane kamar mutum ne yana da babban shago yana da yara a ƙarƙashinsa idan gari ya waye sai ya zamshi zai fara zuwa shagon kafin kowa ya je sai ya bude inda asusun kuɗin yake sai ya zo haka sai ya zauna kuma ba zai tashi ba sai kowa ya watse ta yaya za a gane barawo a cikin yaran nan za a gane amma in yana barin wajen ya sha kaɗa su a nan ne za a gane barawo zai bayyana a cikinsu jama'a mun fahimta to wannan ba da dama da Allah ke yi ma waɗansu abubuwan jama'a mun gane a nan mabarnaci ke bayyana daga mai gyara kamar ba mu gane misali ba shi kan Allah ai dama ya san mabarnacin a cikin su ko to amma ai baya hukunci sai mabarnacin yayi barna to sai ya bada wannan jarrabawar wannan sai mabarnaci ya bayyana daga wadda ba mabarnaci ba mun gane ko to amma idan gadin san tsaron san Allah ya kiyaye ya tara ta ko ta ina to waye ma zai barna kaga da kai mai imanin gaskiya da wadda ba na gaskiya ba in an same gadi duka an tsare ai ba mai yin barna ai shi yasa sai ka ji a Qur'ani Allah yana cewa wala tahsabanna Allah fala tahsabanna Allah ne ko إيه قاتلا ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله يسير فلا تحسبن الله غافلا amma ya amadu zalimun Allah ce karka dauka fa Allah ya gafala ne daga abinda azzalumai suke yana ganin su to ba ya dan buda musu bane yawwa ai kun gane inda ya tsare wajen kan ai ba inda azalimin zai zo ya wuce to amma da yake babi ne na jarrabawa kuma sai an bayyanar da aikin a fili duk da ya san mabarnata daga cikin masu gyara to amma idan ya ba su dama dukansu a nan mabarnaci zai bayyanar da kansa mun gane ko to Allah sai ya ce fala ta hasabanna Allah gafilan amma ya amalu zalimun kar ka dauka Allah ya rabkana ne ma'ana bai san me azzalumen nan suke yi ba innama yu'akkiruhum ya jinkirta musu ne liyaumin tashkasu fihi al-absar zuwa ga wani idi wani iri da idan duna ke fitowa bulu-bulu a wannan ranar ba ranar alkiyama ba shi yasa kaji annabi na ta inna Allah la yumli lizalimi Allah na kana lama azzalimi jama'a mun gane misalin to duk da an ce Allah almuhaimin ne shine mai tsarewa shine mai kiyayewa to kuma yakan shigo da jarrabawa to wannan jarrabawar in hatsarin mota ne sai ya faru sai kuma ya bayyanar da masu haƙuri da waɗanda ba su da haƙuri
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الله يكي زامو يتجربنكم har sai mun bayyanar da masu ƙoƙarinku masu jihadin cikinku wasabirina da masu haƙurin cikinku Allah ba yana kawo jarraba domin ya gane masu haƙuri ba domin ya bayyanar da masu haƙuri ba to ko da a nan Allah ya san wani shine kaza wani shine kaza ina sai yayi aikin tukunna a rubuta ko to Allah yakan ba da wannan damar ne bayi domin mabarnaci ya bayyanar da kansa mai gyara ya bayyanar da kansa jama'a mun fahimta amma duka abin da ke faruwan Allah yana sane da shi domin shi almuhaimin ne jama'a mun gane karkashin wannan suna na Allah almuhaimin cewa Allah shine mai kiyayewa Allah shine mai tsarewa sannan Allah shine al-musaitir al-haimana min ma'anaha as-saitara Allah shi ke da iko akan kowa to daga cikin abin da za mu koya ƙarƙashin wannan suna da wannan darasin yan uwa shine ya zama dole a kanka kai ma ka kiyaye dukkan abin da Allah ya sanya shi a ƙarƙashinka jama'a mun fahimta da muka karanta ar-rahman muka ji rahamar Allah yadda yake alaka da bayi cikin rahama kuma sai ya umarce mu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama haka ne ko to yanzu abinda ake bukata ka ɗabbaka abinda ake bukata ka ɗabbaka karkashin wannan suna na almuhaimin shine duk abinda kai yake karkashinka wannan abun ka ba shi haƙƙinsa jama'a mun fahimta mafi kankantar abinda za a ce ɗan adam yana da shi wadda yake karkashinsa wadda dole an wajabta mishi ya ba shi kula shine a ce ɗan da ya haifa haka ne ko mai anguwa ya sha tota da yawa kansila ya sha tota da yawa siyaman ya sha tota da yawa gwamna ya ɗiba da yawa shugaban ƙasa ya ɗiba da yawa jama'a mun fahimta a nan anguwar da muke zaune a nan inda barayi Allah ya sauwake za su shiga anguwan nan su yi fashi ko su yi sata ko su kashe wani ko su ɗau dukiyar wani Allah sai ya kira gwamna ya tambaye shi me yasa aka shigo anguwan aka yi kaza bai isa ya ce ma Allah ban sani ba domin shi yake kula da su wallahi mana domin ni ni ba ni da iko in sa road block a hanyar shiga gidana amma shi yana da dama ya ce a sa road block ba ni da dama na tsare hanyar amma shi in hanya akwai kasada ko tsautsayi zai iya sa a tsare hanyar a rufe hanyar zai iya ko ba zai iya ba in ya ga akwai barazana zai iya sa kafiyu ya ce karfe biyar kowa ya shiga gida ni duk barazanar da na gani na isa in ce a shiga gida to za a tambaye shi me yasa aka shiga gida na ba dama ya ce ma Allah bai sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati shugaba mai kiwo ne akan waɗanda yake jagoranta kuma shi abin tambaya ne akan waɗanda yake kiwon malam kai ne aka baka kiwo na tumaki guda ashirin da ka je ka dawo ɗaya ta ɓata don Allah ka dace a tambaye ka ko baka dace ba yanzu in an tambaye ka ina ɗayan an yi laifi sai ka yi bayani in ka kare kanka shikenan in bayananka ba su kare ka ba shikenan sai a ma hukunci jama'a mun fahimta to irin waɗannan mukamai ne kaga ana neman su har da tsafe-tsafe babu wani mutum guda ɗaya da za a karɓi za a ɗauki ransa ta hanyar zalunci face wadda yake shugabantansa sai an tambaye shi jinin wannan mutumin a ga kasawanka ne hakan ya faru sakacinka ne hakan ya faru ko kuma a'a galaba aka yi akan ka jama'a mun fahimta to annabi sai ya sauko yace war rajulu ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi mai gida shi ma mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma shi abin tambaya ne akan su yadda za a tambayi shugaban kasa ko gwamna kai ma a gidanka haka za a tambaye ka jama'a mun fahimta shi yasa tarbiyya take ba wa mutanen mu wahala tarbiyyar yara take ba wa mutanen mu wahala babu dama babu dama a ce wani abokin ɗanka ne kuma baka san shi ba ba dama a musulunci ba dama jama'a mun fahimta kamar malami ne a islamiyya ko a firamare idan ya ga yara biyu sun shaku kullum tare suke zuwa makaranta tare suke koma sai ya gano me ya haɗa su watakil sun haɗu ne akan rashin gaskiya domin daga lokacin da aka kai yaro makaranta to an danka shi amana a hannun malamai ne jama'a mun gane duk wani abu da ya shafi yaron shi kuma shi zai sa ido jama'a mun gane saboda haka idan ya ga wani sun shaku da wani yaro kut su zauna nan su tashi nan to ba cewa aka yi araba su ba amma dai ya gano me ya haɗa su haka wataƙil da ka samu sun haɗu ne akan wani laifi wataƙil gidan fin suke tafiya wataƙil wajen dara suke zuwa wataƙil wani mummunan aiki ne ya haɗa su to idan mummunan aiki ne sai a yi sauri a ɗauki mataki idan yaron ka bai dawo gida da wuri ba ina ka je sai ya ce ya je gidan su wane ne ka bincika jama'a mun ji ba annabi ya ce mai kiwo ba ne ka bincika ka tabbatar abin da ya faɗan gaskiya ne can ɗin ya je me yake yi a can sai ka samu abin da yake yi a can ɗin wani abu ne da zai ɓata mishi tarbiyyarsa da kai kuma za a je a tambaye ka kaga in ka ankara sai ka yi sauri ka tsaye da abun a magance shi jama'a mun fahimta dukkan wadda ke karkashinka dukkan wadda ke karkashinka to ana so kai ma ka bashi kula shi Allah almuhaimin ne haimana ce mutlaka to kai kuma haimana ce muƙayyada kai naka akwai iya inda kulan yake kulan kan kuma wani lokaci abun kan fi karfin ka aiko to amma iya abin da aka baka dama da iko ka kula da shi karka yadda kai sakaci da shi karka yadda kai sakaci da shi matanka an baka kula da al'amarinsu waɗanda suke ƙarƙashinka an baka kula a kansu jama'a mun fahimta to abin da ke kanmu da za mu ɗabbaka ƙarƙashin wannan suna na almuhaiminu shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko a kan wannan abun wadda ke ƙarƙashinmu mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan abun mu yi kiwon wannan abun domin Allah zai tambaye mu akan wannan kiwo a ranar alkiyama jama'a mun fahimta almajiranka ne ‘ya'yanka ne ma'aikata ne a karkashinka yara ne a karkashinka a kasuwa da dukkan wadda aka danka kula da shi a hannunka to kai sauri ka ba shi hakkinsa na kulawa da sanin abin da yake ciki jama'a mun fahimta in ba ta da lafiya ka sani in ya tabbata ba ta da lafiya a san yaya za a yi a nema mata magani idan an nema mata magani a san yaya kuma za a yi ta yi amfani da shi tana amfani da shi ko ba ta amfani da shi jama'a mun fahimta babu wani suna daga cikin sunayen Allah ko wata sifa daga cikin sifofin Allah face wannan suna ko sifa ta hanyar ɗabbaka abin da aka umurce ka tattare da su za ka samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta amma idan aka ce ɗanka ya fita ya kwana a waje kai ma baka san a ina ya kwana ba kuma kwanan san bai dame ka ba to wannan jagoranci da aka baka a kan shi zai ja maka mummunar makoma a ranar gobe kiyama zai sabbaba maka fitina fitinar da baka san karshen ta ba jama'a mun fahimci almuhaiminu almuhaiminu shine mai kiyayewa shine mai lura da bayi wadda ya san abin da bayi suke ciki ciki da bai sannan shine mai iko a kansu yanzu yadda muka yi maganan wadda suke karkashinka ba mun ba da misali da ɗa ba kuma an ce ka kula da shi ka san meye shigansa ka san ka san meye fitansa amma wata rana idan ya yi aure ya gina gidansa ya tare da matarsa ba ya fita a karkashin ka ba to amma Allah shi ba dama ka fita a karkashin kulawarsa Allahu akbar ba dama ka fita a karkashin kulawarsa Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu Allah ya kayatar da imani a zukatanmu Allah ya kai kyamatar mana kafirci da sabon Allah za mu kwana a nan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu karasa ayan ko da na'am na'am na'am sai mu sai kuma mu yi hutu sai kuma in mun dawo in muka samu lokaci kuma sai mu koma mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya wadda ba mu ƙarasa ba kowanne shi ma sai mu yi darasi a kan shi amma dai gobe inda rai da lafiya za mu je ƙarshen suran insha Allah sai kuma mu yi hutu don mu ba ma ɗaure alƙur'ani mu kullum ƙur'anin mu a kunce yake to Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am